طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله kenan ci gaba da karatunmu na mustalawar hadis kuma wanda wannan shine darasinmu na goma sha bakwai a cikin wannan littafi na mustalawar hadis na muhammad bin salih al-usaimin allah subhanahu wa ta'ala ya yi gafarta mashi wanda a wancan satin idan ba ku manta ba zan mu tashi akan al-musalsal ko? bayyana al-musalsal kenan zan mu gani wani hadisi ne ake ce ma musalsal kamar yadda malam yace alif ta'rifuhu ba fa'idatuhu malam ya kawo ta'rifin shi da kuma fa'ida hadisi wanda ake ce ma hadisi musalsal hadisi musalsal malam yace huwa mattafaqa ruwatu fihi ala shay'in wahidin fima yata'allaqu bir rawi aw riwaya malam ya ce shi ne hadisin da ya zo aka samu ruwatul hadis suka yi ittifaki akan wani abu guda wato wanda suka rawaito hadisin suka yi ittifaki akan wani abu guda wanda yake da ta'alluki da imma ruwaya hadisin ko kuma shi rawun haka ne kenan musalsal hadisin da aka rawaito yake da ittifaki a wajen rawi ko kuma a ruwayar da aka rawaito wato sun gama akan wani abu guda kuma sun yi ittifaki a kan shi wato duk da aka rawaito hadisin kamar yadda zan gani akan amsila da malam zai kawo da kuma wasu wanda zan mu ƙara gani to shine ake ce ma hadisi musalsal shi yasa can mai baikuniya yake cewa mene musalsalun kulma ala wasfin ata mislu amma wallahi an banil fata kaza ka kad haddasani hiqa'ima aw ba'da an haddasani tabassama yace musalsal kul kalhaqi ala musalsalun kulma ala wasfi ata shine wanda yazo akan wani wasafi misl kwatankacin amma wallahi an banil fata kace kai wallahi wane ya bani labari shi ma da ya rawaito ya ce wallahi wane ya bani labari shi ma da ya rawaito ya ce wallahi wane ya bani labari amma wallahi an bani kaza ko kuma kaza ka kad haddathani ya qa'ima ko kuma amruwa ya hadisin da ya zamanto an ce haddathana fulan wa huwa qa'im haddathani ali wa huwa qa'im kuma shi ma da ya rawaito a wajen wancan shi ma da ya bashi labari yana tsi haddathani fulan wa huwa qa'im au ba da an haddasa ni tabassama ko kuma bayan ya yi bani labarin yadda ya murmushi kamar yanzu ka rawaito hadisi bayan ka ala wannan bayan ka rawaito hadisi bayan ya rawaito ya bashi labari sai ya yi iftisam ya yi murmushi haddasa ni fulan sai kai mun shi kai ba to shi ma rawin da ya rawaito wani hadisi da ya ce mishi haddasani fulan shi ma yayi murmushi shi ma yayi murmushi to shine hadisin da ya zo kenan akan wani wasafi wanda shi rawin da ya rawaito hadisin yayi sun yi ittifaki akan wani abu duka salsala hadisin duka isnadin kenan shine ake ce ma hadisin musalsal shine malam yace ya yi tarifin shi ce mattafaka ruwatu fihi ala shay'in wahidin fima yata'allaqu bir rawi aw riwaya kenan shine ake ce ma hadisi musalsal malam yace misaluhu fima yata'allaqu bir rawi misalin hadisi musalsal wanda yake da ta'alluqi ga shi rawi hadisi mu'az hadisu mu'az bin jabal hadisin mu'az dan jabal rada Allah ta tabbata a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya mu'az inni uhibbuka أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل كل صلاة تقول تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك hadisi ne daga mu'az annabi sallallahu alaihi wasallam da zai bashi labarin ya ce mishi ya mu'az inni uhibbuk ya mu'az inni limi ina son to sai zaman to hadisin ne musalsal da inni uhibbuk duk rawin da ya rawaito zai ba ma wani kamar yadda muka ce hadisi yana zo ba da shi ne ake almajiri ya je wajen malami ya ba shi hadisi ya ce haddasa ni fulan an fulan to in ya zo ya ce bayan ya ba shi wannan shi ma ya ce mashi in ne uhibbuk lalle ni ina son ka to he wannan hadisin ya zamanto hadisi ne musalsal bi wannan kalma inni uhibbuk tunda na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi ya mu'az inni uhibbuk usika لا تدع في ذكر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك sannan kuma yana daga cikin ijaza kamar yadda zan mu zo kanta hadisin na mu'az gashi nan gashi nan ijaza fil hadisi al musalsal bi qawli inni uhibbuk kenan wannan hadisin da muke ciki shine hadisi wanda yake musalsal kuma musalsalin kalmar da ta zo shine kan inni uhibbuka shi yasa nan yace malai ya kawo shi akan ma ya ta'allaq bin rawi kenan kenan kun ganin yana da ta'alluki ne da shi rawun hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi inni uhibbuka shi yasa kuma duk wanda ya bada hadisin nan sai ya ce ma shi rawin inni uhibbuka faqad zakaru anna kullu man hadd anna kullu man haddatha qala liman rawa anhu malai yace lalle an ambata cewa duk wanda ya ba da labari akan wannan hadisin kala liman rawa anhu sai gayi game da wanda ya rawaito hadisin akan shi wa ana uhibbuk faqul allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik he ya in ya baka labarin hadisin sai ya ce misali ya ba ma malam yusuf labarin hin ce wa ana uhibbuk qul faqul allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik wa ana uhibbuk faƙul Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati tunda can annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya mu'az inni uhibbuka wa usika alla tad'a fi kulli fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati to shi ma yace wa ana uhibbuka faqul Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati yana wannan tasalsulin mahallin shayira mai muke so tasalsul inda yazo kalmar nan ta inni uhibbuka kenan wannan nau'i ne na cikin mustalahul hadis wanda idan ka gan shi za ka gane ka ce wannan musalsal ne saboda wannan kalmar da ta zo inni uhibbuk kai ma ya ka gayi mishi ma ya gayi mishi tayyib malam yace faqad zakaru anna kulla man haddasa qala liman rawa anhu wa ana uhibbuka fa qul allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadika ila khair wa misaluhu fima yata'allaqu bir riwaya malam yace misalin shi kuma abin da yake ta'alluqi ga ruwaya hadisi qaulul qaulul bukhari fi sahihi faɗa imam al-bukhari fi a cikin sahihin shi kitab sahih al-bukhari kenan qala haddathana umar bin hafs qala haddathana abi qala haddathana al-amash qala haddathana zaid bin wahab qala haddathana abdullah yani ibn mas'ud qala haddathana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sadiqul masduq inna ahadukum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqa al-hadith faƙar ta salsala bittifaka ruwati ala siyaghacin wahida hiya haddathana to shi wannan yanda yake ta'alluke da ruwa duka ruwati inda suka rawaito wannan hadisin a siga ɗaya suka zo ita ce ta haddathana haddathana fulan haddathana fulan haddathana fulan me yasa yace muku ya yi ittifaki akan haddathana saboda a cikin wani isnadi ana samun me ana samun sauya wani a ce an ba'ana wani a ce akhbarana wani a ce akhbarana to nan yi aka samu tasalsuli ya zo bi kalmati haddathana kenan tun daga imam bukhari da yace haddathana umar bin habs had qala haddathana abi qala haddathana al-amash qala haddathana zaid bin wahab qala haddathana abdullah yani bin mas'ud hatta da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan mas'ud me yace haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan he zaman to yana da ta'alluki da ruwaya ta zo da ittifaqin lafazi shine musalsal na haddathana shine malam ya kawo mana shi akan wannan bitti faqad tasalsala bittifaq ruwaji ala sigatin wahidatin hiya haddathana shine malam yace kuma wa mislu zalika law tasalsala bi lafzin an fulan an fulan aw tasalsala bi kaunihi awwal hadithin sami'ahu min shaykhihi aw akhirih aw akhir al hadith haka malam yace kamar kwatankwacin wanda za su zo hadisi ya zamanto da an an an an fulan an wani an wani an wani an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan yayi tasalsuli da wata kalma an an yayi tasalsuli da an an kenan wannan abin da muke so mu gare a nan malam a takaice abin da ya kawo mana a cikin wannan shine tasalsulin a tasalsul cikin mustalahul hadis yana zawwa abu ne wanda yake zawwa shine mattafaqar ruwatu fihi ala shay'in wahid abinda ruwat na ruwatul hadith suka yi ittifaki akan wani abu guda na cikin ruwaya sawa'un abin da yake ta'alluki ne da shi rawun ko kuma abin da yake ta'alluki da ruwaya kenan shine ake ce ma hadisin musalsal sannan akwai su cikin akwai hadisai da yawa amma dai akwai hadisai wanda suke da'ifai da yawa inda akwai littafi wanda yake na ina ji suyuti ne ko kuma wane ne ya kawo wajen hadisi 200 da wani abu a ciki na hadisin musalsal kuma akwai littafi guda biyu bambanta ba wanda shi kuma ya kawo hadisi 85 haka na cikin hadisin musalsal amma dai la ya khalu a ciki a cikin a samu hadisai da'ifai sai kuma hadisi wanda kamar nan malam da ya ce hadisin sami'ahu min shekhihi alladhi awwala hadisin sami'u akwai hadisi wanda ya shahara shine arrahimuna yarhamukumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wannan hadisi ne musalsal wanda shi ma akwai ijaza shi ma da ake badawa in muka zo ijaza zan yi bayani akan ijaza hadisin yana daga cikin hadisi musalsal wanda shi ma gashi nan hadisi ne musalsal bil awlawi bil awwaliya wato hadisin kissa gare shi sufyan bin uyayna a makka a majalisin shi in ba manta ba cikin ya tahi amsa hadisi ne a wajen amru bin dinar awwal hadisi da ya saurara a wajen amur bin dinar shine wannan hadisi a kisa yana karami ya zo majalisi don ya saurara hadisi can majalisin da ake sauraron hadisi ba da bambanci da irin majalisin misali sun majalisin za a ɗauki fiƙin hadisi kuma za a ɗauki ruwaya bai nama mu kuma nan abin da ake ɗauka shine fiƙihun hadisi ba ruwaya ba yanzu baka ce ka ta yi majalisin hadisi wanda zaka ɗauko ruwaya to duka littafin da ake karanta ma ba ba musnadi bane mafi yawa littattafan da ake karanta musnadai sai irin inda ake sayar bukhari shine da isnadi ko kuma tirmizi ko kuma kutubu sittari amma dai irin su bulogul maram umdatul ahkam zaka gani duka kawai ana biyo rayar da anwani a qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to su can suna zuwa ne su dauki fiqhun hadisin kuma da ruwaya rawaitawa to shi ya tahi yana yaro dan ya fara zuwa daukan hadisi yana yaro da ya je awwal hadisi da ya je a wajen malamin wannan shine qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama shikenan da ya ji wannan hadisin sai da ya zo zai ba da labarin shi kuma sai ya zo ya ce haddathana fulan amr bin dinar wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu to sai wannan kalmai ta cewa wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu sai ta zamanto ta zamanto tasalsuli sai zamanto da hadisin da ka fara saurare da isnadi in shi in shi ne ka fara saurare sai kai ma ka dora wannan wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu saboda diyawa wannan hadisin yana da isnadi diyawa wajen malamai irin a Saudiya suna da ruwaye shi musalsala akwai wani malamin kullum wanda yake ijaza yana yin ijazar littattafai kuma yana yin wata daura yake yi a cikin nisfu sana cikin in an zo kwanje wadda ake zauwa a zamna za a sauke wajen littafi goma sha biyar a cikin sati guda haka za a yi karatu a cikin kwanje irin kwanje na a je hutu to sai a sa daura kuma bayan sallah asuba sai wajen karye takwas ko tara a gama bayan da asar in aka fara sai bayan isha wajen dandezar a gama to wannan hadisin kullum in yazo da shi yake bude muqaddima shi yake cewa haddathana jama'atun min ash-shuyukh wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhum bi isnadi kullin ila sufyan bin uyayna duk malaman da suka bashi labarin hadisin nan shine farkon hadisi da ya saurara a wajensu wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhum yanzu misali wannan ijaza ce gashi nan isnadi yanda yake wannan shine malamin da ya ba mu ijazan nan Abdul Muhsin Muhammad Al-Qasim limamin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya bashi labarin wannan hadisin sai da yace mishi wa huwa awwalu hadisin sami'tu min mu ma da yazo ya ba mu da yace wa huwa awwalu hadisin sami'tu min shi ma wancan malamin wanda yake daura ta nisfu sana in yazo ya ce wa huwa awwalu hadisin sami'tu min akwai malamai diya kuma cikin ka'a cikin sal in ana kor in suka zo awwal shi in za a yi an yi rantare malam farkon shigowa da yake muku wannan hadisin yake ware ba ce bari a baku ijazar hadisi wa huwa awwal hadisi in yaso kai ma kenan malamin da rai ya shigo ba ko malami ne ya shigo ma kenan mi kawar saurare daga wajen shi wannan hadisi kenan ka dora wa huwa awwal hadisin sami'tu minhu wa huwa awwal hadisin sami'tu in yaso ka dora in ya baka isnadin shi sai ka dora yanzu wannan ga isnadi na hanyoyi ne misali yanzu daga nan bari mu dauki gajeren isnadi dan kan mu shahadiya tayyib ga wannan yace حدثنا حدثني عبد المحسن بن محمد القاسم وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحي الكدناني الكتاني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الحي بن عبد الكريم الكتاني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أحمد بن جمل المصري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن أحمد الألباهي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد مرتضى بن محمد الزبيري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا داود بن سليمان الخربات الخربتاوي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن محمد بن عبد الله الأرمويني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمرو بن ملقن وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عمرو بن علي بن ملقن وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الميداوي الميدا الميدومي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أحمد بن محمد البزار وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث hadisin sami'tu minhu sai ka dora an amr bin dinar an abi qabus maula abdullah bin amr bin as an abdullah bin amr bin as radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qala arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wannan isnadi ne kenan wannan bil awwaliyya bil awwaliyya huwa awwal hadisin sami'tu minhu kenan duka wannan kamar isnadin da ya zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na wannan hadisin ijazatan sannan wancan satin mun yi bayani cewa bai ba ka zo baka ce zaka dauki wannan isnadin da ya zo daga nan misali wannan isnadin ka zo ka ce a a cikin na akwai wani da ifi ka in can sama an huce wannan ya kai kamar hadisi ne ingantacce wanda deja dirasa ta isnadi ta ruwaya tamu daga mu zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan interval in babu dirasatul asani saboda mi wancan malaman sun kakkade mana komi mu bakin mu daukan shi shine ijaza zan mu zo mu gani miye ijaza miye daukan ijaza menene yani ne ake daukan ijaza kina wannan a takaice shine hadisin al musalsal bil awlawiyya awwaliyya kenan shine misali ne da kenan kun gani wannan kalmar ita ce awwal hadisin samitu uminu shine ma'ana hadisi ne musalsal da fatan an fahimta malam yace fa'ida me fa'ida ta hadisin musalsal yace bayanu dabtu ruwati fi akhdhi ba'dihim min ba'd yace daga cikin fa'ida da zan mu dauka a cikin hadisi musalsal shine bayani akan dabtun ruwat karhin harda na na ruwatul hadisi na rawun da ya rawaito hadisi akan yadda suke daukan hadisi daga wajen wani zuwa wajen wani tun da yanzu hadisin musalsal wani zai zo bai kuni ya ce ka za ka haƙar haddasa ni ka'ima a tsaye ne ya bani labarin hadisin sai da ya gani kai sai da karka ce hatta da a tsaye da ya baka abu ba da an haddasa ni ta fassama ko kuma bayan da ya bani labarin hadisin ya yi mulmushi kuma ka yana wannan yana nuna mana ƙarhin hardin ƙarhin dabtin mutum kiyayewa akan rawaito wannan hadisi kenan shine daga cikin fa'ida ta kiyaye ta hadisin al-musalsal daga cikin fa'ida shi kenan shine malam yace wa inayatu kullu wahidin bittiba'i man qablahu sannan kuma da kiyayewa akan kowanne daga cikin rawi akan bin wanda yazo na hadisin daga bayan shi kafin shi kenan ka kiyaye yaya ne ne ya baka labarin shi ma wancan ya kiyaye yaya ne ne ya bashi labarin wani shi ma ya kiyaye yaya ne ne ya bashi labarin wannan duka yana daga cikin dabtin yadda za a kiyaye sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ta zo mana sare ma malam yace wannan kenan a takaice musalsal mun gama da hadisin musalsal kenan dai hadisin musalsal shine hadisi da ya ittifaqi ruwat suka yi ittifaqi akan wani abu guda sawa'un yana da ta'alluki da rawi ne ko kuma yana da ta'alluki da riwaya in yana ta'alluki da rawi ne misalin hadisin ya mu'az inni uhibbuka in yana ta'alluki da ruwaya kuma irin haddathana haddathana haddathana ko kuma bil awlawi bil awwaliya wa huwa awwal hadisin sabitu minhu ko kuma wani makamancin haka malam ya ci gaba da cewa yace tahammul al hadisi wa ada'uhu wa ada'uhu yane ne zai mana bayani akan yane ne ake daukan hadisi da kuma bada shi tunda hadisi in ka dauko sai ka dauko an baka labari tukun kuma kai ma ka kai kamar yadda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa naddara Allahu imrin sami'a minni hadithan fawa'ahu fahafizahu wa addahu kama sami'ahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam a karshe yace rubba hamil faqin laysa bi faqih wa rubba hamil faqin ila man huwa afqahu minhu kenan yanda zakai dauko hadisin ka kiyaye shi wanda mun gani a can doktor sadar da doktor kitab mun yi magana akan daukan hadisi shi ma yanda mutum yake kiyayewa akan wanda ya rubuta kuma ya hardace ko kuma wanda shi daga ya gani ya hardace daga an ba shi labarin hadisi ya hardace wanda mun ba da misalansa irin da yawa wanda a majalisi wani yana rubutu yana harda kuma yawa ya to kenan malam zai mana bayani akan tahammulul hadisi daukan hadisin da kuma isar da shi malam yace alif ta'rifuhu ba shurutuhu jim anwa'uhu ta'rifin shi da sharadin shi da kuma nau'ukan shi malam yace tahammulul hadisi akhdhuhu amman haddatha bihi anhu shine daukan hadisi ga mutumin da ya bada labarin hadisin amma kai ne ka je wajen wanda malami zai baka labarin hadisi zai baka hadisi ruwayatan to shine kenan tahammulin shi yanda ka dauko shi ka dauko hadisi shine malam yace kuma sharadin shi wa shurutuhu thalatha yana da sharadi guda uku na farko at-tamyiz zamanto mutum ne mumayyiz yana fahimtar magana yana fahimtar khitab shine yake wa fahmul khitab wa huwa fahmul khitab wa raddu jawabihi ala as-sawab wal ghalib an yakuna inda tamam as-sab'i sinin fala yasihu tahammul man la tamayyuza lahu li sigari li sigarin wa kadhalika لو فقد تمييزه لكبر لكبر او غيره فلا يصح تحمله malam yace kenan shine a cewa ne yana da tamyizi a cikin yara tun kenan tun daga yaro daukan hadisi amma yaro sai mai tamyizi me yake cewa tamyizi wanda yake da yana rarrabe abubuwa ya san baki da hori ya san ja ya san dare ya san wuni ya san ko ya ya ware hankalta kenan na farko sharaɗi ya zama to mutum yana da tamiz kenan daga cikin tamiz nan an hudda wanda bai da tamiz waye bai da tamiz akwai yaro ko kuma malam ya ce tsoho wanda girman shi ya yi girma ya zama to ya rasa ya fara shirbuta kenan kaga wannan ba bai da ba mayyaza bane ba bai da kiyaye abubuwa to kenan wannan abu na farko shine ya zama to tamyizin sannan malam yace isnin al-aql fala yasihu tahammul majnun wal ma'tu malam yace eh al-aql hankali ba a dauki ba hadisi daga da wajen mahaukaci yanzu mahaukaci ya zo in zamanin ruwaya ne ya ce ya baka hadisi kuma ka dauko a cewa baka labari ka ce ma hukaci a to ka gani ko kenan ba yayi ba kenan wannan duka malam yana nuna mana kenan a wajen wane ne ya kamata kenan wanda za a dauki hadisi kenan mutum he mumayyiz kuma he mai hankali sannan bancin mai hankali na uku assalamatu min mawani fala yasihu ma galabatin nu'asin aw laghtati kathir aw laghtati kathirin au shagilin kabir kenan ya zamanto hatta da lokacin da ake ba da hadisi ka zamanto babu wani abu wanda kushe ka ya hana maka samun wannan hadisi sauraron wannan hadisin kenan ya zama to kai ana karatu ana bada hadisi kana gengedi gengedi yake dauke ka kenan ka je a ce haddasa na ka dauka akhbarana aji kenan ka kana gengedi ba ya wannan in maka ba ko kuma ya zama to kai kawai wani a cakule kake galadi ya maka yawa ko kuma gafala ta ma yawa ka ringa cewa gafala gare ka kenan kenan ba ba mugafal ba ya zamanto kana da me ake cewa lokacin ba da hadisin kana hankalce ba barci ba kake ba bakin gidi ba kake hankalinka waje guda amma wannan ga wanda ya zamanto bai iya raba hankalin shi kamar yadda mun gani akwai ɗaiɗaiku wanda suna wani abu kamar can wanda muka ce ya zo yana rubuta wasu hadisai kuma ana ba da hadisi da aka ida aka ce mashi zo kai ya ne ba ka karɓar ruwa ka kana ba da hadisi ana ba da hadisi kuma kai kana kana rubutu kenan baka saurara ba yace a'a wannan rubutun da yake ya ji wasu hadisai ne to bai rubuta su ba a can shine yazo yanzu yake rubuta kuma wannan abin da malam yake wadi a gabana yace duka ya harrace aka ce gayi ya medo su duka hadisan da malamin ya jamna a jan majalisin duka ya medo su wai in muka ce ku ringa bambanta kuma in muka ce hadisai a zamanin da da aka medo ba na ne ba kawai kalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan a'a qala haddathana fulan an fulan an fulan haddathana fulan haddathana fulan an kaza imam al-bukhari ya aka mishi ba hadisi dari ba aka cakula mishi ba matani ba hada sunayen mu kai ko da suna yan garin ku ne kenan aka saba ka kenan wannan su ne daga cikin abubuwa sharaɗi na mutum ya zamanto in zai ɗauki in zai ɗauki hadisi sannan malam ya ce wa anwa'uhu kasiratun faminha nau'ukan ɗaukan hadisi suna da yawa daga cikin su malam ya ce as-sama'u min lafzi sheikh wa arfa'uhu ma yaqa'u imla'an ya ce saurare daga bakin malamin malamin ya zo ya zamna ya zo yake baku labari daga bakin shi kala haddathani fulan haddathani fulan kala haddathani fulan kala haddathana fulan kala kala kala kala an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala kaza kaza kaza shine malam yace kuma yace mafi daukaka shine wanda yake dauku mayaka imla'an misali wanda ma malamin yana gayi muku kuna rubutun yana muku imla'i ne kuna rubuta ba irin majalisi ba wanda ake wanda ake sardayin hadisa to yaya a can da yaya suke ba da hadisi wanda a magaban malami ya yi mutum ɗari ruwa su zo su zamna yauwa in malam ya kwaɗi sai a samu wani ya kwaɗi da ƙari ya ƙara isa ya ƙara isa ya ƙara isa tun da can ba lokacin babu laspika da mikro da wasu abubuwa kenan su ne lokaci kenan akwai wanda kuma na harkon ka ce shine sama min lafzin sheikh ya zama to shi malamin shi ya bada labari daga bakin shi na biyu malam ya ce alkira'atu ala sheikh wa yusamma ard kira'a akan malamin misali ga hadisan shi nan yana da ruwaya su alittahi ya rubuta su sai ya zo ya ba ma wani sai ya zo ya karanta wannan shi ake ce ma ard kenan yana karanta ku kuma kuna saurare shi kuma yana zamne hadisan shi ne ake karantawa kenan shi ma ana daukan tahammulin ruwaya akan wannan kenan wannan nau'i na biyu sannan kuma na uku malam yace al-ijaza wanda irin wannan ijaza a wannan kenan ita ce kuma ita ce wa huwa an ya'zana shaykhu bi riwayati anhu sawa'un adna lahu lafzan aw kitabatan shi kuma shine ijaza me ake cewa ijaza malami ne misali ya rubuta littafi ko kuma yana da ruwaya sai in ce maka ajaztuka riwayata na anni bima yasihu anni sai in ce na maka ijaza ka rawaito duk abu isnadi ruwaya da take inganta daga gare ni na maka ijaza ta ka rawaito to ita ma ana daukan ta tahammulin ruwaya tahammulin ruwaya ko kuma a littafi ne kitabatan zai rubuta maka yace ya ma ijaza kaza kenan wannan ita ma nau'i ce na tahammulin ruwaya shine malam yace wa wa riwayatu bil ijaza sahiha inda sahihatun inda jamhuril ulama sannan ruwaya akan ijaza irin wannan a maka ijaza ingantacciya ce a wajen jamhurin malamai du'a ilhajati ilaiha wa yushtaratu li sihhatiha thalathatu umur saboda yanda haja take bukatar ta sannan kuma an yi ishtiratin ingancinta wasu abubuwa guda uku awwal malam yace na farko kahin a baka ijaza abu na farko da aka sa sharadi shine an yakuna al mujazu bihi ma'luman imma bi ta'yin ya zamanto abinda za a yi maka ijaza shi ma'lum ne gashi nan abu ne bayyananne sananne amma ko kuma bai ta'ayini a ayyana maka abin misali malam yace ajaztu laka an tarwi anni sahihul sahih al bukhari yace nayi maka ijaza na na me yake cewa na amince maka ka rawaito sahihul bukhari daga gare ni kenan isnadi na wanda na samu ijaza sahihul bukhari kai ma na amince maka ka rawaito shi daga gare ni to wannan ijaza ta yi saboda mine isnadi na sahihul bukhari muayyan shine sahihul bukhari kenan an ambanta kuma sannan kai ma kai ma labudu ya zama to sharadi zan mu zo gaba zai kawo shi kai ma kana na kenan yanzu abin ambatan shine sahihul bukhari na maka ijaza shi sai to ta dauka wannan ijaza ta yi imma bi ta'mim mithl ajaztu laka an tarwi anni jami'a marwiyati ko kuma ka gabaki ɗaya duk ruwayar da take inganta daga gare ni in maka ijaza ta in ce ajaztu laka an tarwi jami'a marwiyati na amince ma ka rawaito duk wasu ruwaya da suke wanda suka inganta daga gare ni zuwa musannafai ne ko kuma zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ne na maka ijaza ka rawaito to wannan ijaza ta yi kenan wannan kan ijaza kenan shine kuma malam yace fa kullu ma thabata indahu annahu min marwiyatihi sahha an yi haddisa bihi anhu bina'an ala hazihi al-ijaza al'amma malam yace dukkan abin da ya zamanto ya inganta daga gare shi shi wanda ya baka ijaza wannan to ya inganta ka rawaite shi akan wannan ijaza da ya ma ta gabaki daya kenan wannan ijaza kenan sharadi na farko muke ciki malam yace fa in kana al-mujazu bihi mubhaman lam tasihhu ar-riwayatu biha idan ya zamanto abinda zai baka ijazai abu ne mubhami wanda babu shi a bayyane ba a ayyana shi ba to wannan ijaza bata inganta ba malam yace misal ajastu laka an tarwi anni ba abu sahih al-bukhari yace misali na amince maka kai rawaito wani reshe daga sahih al-bukhari ya wani reshe kaga ba ayyana to wannan ijaza bata yi ba aw ba'dhum ba'd marwiyati wasu daga cikin marwiyati ina abunda na rawaito wannan ita ma ba ayyana ba ijaza bata yi ba li'annahu la yu'lamu la yu'lamu al-mujazu bihi saboda ba a san ban menene wani wani bangare na baka ijaza in ka dauki wani kuma ba shi bane kenan kenan kaga ka dauki ƙarya to shi yasa kenan sai an ayyana kenan sharadi na farko sai an ayyana an ayyana cewa ma sahihul bukhari ma sahihul muslim ma sunan abi daud ma hadisi fulan ma kuma gabaki ɗaya marwiyat kenan wannan amma athani malam yace na biyu an yakuna an yakuna mujazu lahu mawjud sannan ya zama to shi wanda za a jaza din za a bashi amincewa yayi dauki ijaza mawjud yana nan kamar yanzu ajaztu laka an tarwi anni sahihul bukhari ga kanan sahihul bukhari na ambace shi na sharadin horo kuma ga kanan sharadi na biyu kenan fala tasihhu al ijaza lil ma'ruf ijaza bata inganta ga wanda bai nan wanda bai nan ijaza ba ta inganta a kan shi shine malam yace wala istiqlalu falau qala falau qala ajaztu laka misali malam yace kamar in ce na ajaztu laka wa liman sayuladu laka au ajaztu liman sayuladu li fulanin lam tasih ce na maka ana amince maka ijaza ka rawaito hadisi daga gare ni ko kuma ka rawaito sahih bukhari daga gare ni da wanda za a haifan maka wanda za a yi maka ko kuma na yi amince wanda za a yi hamma malam ya rawaito hadisi daga gare ni ko kuma ya rawaito littafin wannan daga gare wannan ba da yi ba sai ya zamanto mutum yana nan sai ya zamanto yana kenan shine yace lam tasih al ijaza ijaza wannan ba ta inganta ba kamar iya to kamar inda wurin bena yi dole he mutum da mutum sai ya zama mutum ba ma ne a'a a wanda yana gida wanda yana gida wasu malamai sun ce tana yi Am- ka ambata a jazutu misali in ce a jazutu li yusuf wali malar ridwan kitab kaza to wannan wasu malamai sun ce yana yi ina ji malam zai kawo shi a gaba kenan wannan wanda dai ba a he shi ba bayyana bayyana ba ta yi ba ba ta yi ba malam yace athalis na uku an yakuna almujazu lahu muayyinan bi shakhsiyyati bi shakhsihi aw bi wasfihi yawwa malam yace sannan ya zamanto shi wanda za a ma ijaza ya zamanto an ambace shi shi shakhsiyyar shi tana nan ko kuma wasafin an siffanta shi misali misul kwatankwaci ajastu laka li wa li fulanin ruwayata marwiyata anni na maka na amince maka ka rawaiti da wani li fulani wa li fulani kenan da wani ko kenan bai ko da bai na kenan nan gashi na malin ya ga ruwayata marwiyata anni au ajastu li talibai ilmi al hadisi ruwayata marwiyata anni kaga kuma a ce na amince ma ɗaliban ilimin hadisi su rawaito ruwaya daga gare ni kenan duk wanda ɗaliban ilimin hadisi ne ta sihu ya ramanto ruwaya a gare shi fa in kana ama lam ta sihu ijaza malam yace idan ta zamanto ama ce ga baki ɗaya to bata inganta ba ga baki ɗayan mutane ainihin an ƙayyade li talibai ilmin hadisi sai ɗalibin ilimin hadisi misal malin ya ce kwatankwacin ajastu li jami'il musulmi na an yaru ya ne shi ga waki da dukkan musulmi ya musulmi ya za su rawaito kaga wannan malin ya ce wakila ta sihu lil ma'lum wakila ghairu muayyan wa ghairu muayyan wallahu alam wasu malamai sun ce wanda bai nan ma ana wanda ba a yi shi ba ana iya mushi ijaza wasu kuma suka ce lala bai yiwa sai dai wanda yake nan wuri yake nan zama kenan wannan ita ce ijaza kenan ana ɗaukar hadisi daga hanyoyi guda uku wanda malamin ambata mana nan na farko ka saurara daga bakin malamin yana ba da laba yana ba da hadisin haddasana fulan kaza kaza ko kuma a zo wajen gaban malamin ana karanta mishi littafin nashi kenan wannan shine ake cewa ard ko kuma ya ce ya maka ijaza ka rawaito ruwaya daga gare shi zuwa ga wannan in so ya ka ɗauki littafin da ya ma ijaza amma ita tana da sharaɗi guda uku sharaɗi na farko ya zama to kai kana nan sannan kuma abin da ya aiki zama yana nan sannan kuma menene na uku ya zama to ya kai inda ya kana nan tunda wasafinka in wanda bai nan ne ko kuma wanda yake nan ya wasafta shi kuma ijaza akwai khasa akwai amma amma ita ce in ce na maka ijaza ka rawaiti dukkan wata ruwaya da nake da zuwa ga littattafai ko kuma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce amma ga baki daya khasa kuma in ci in kayyade maka in ce ma ajastu lak kamar sahihul bukhari ko sahihul muslim ko kuma wani bangare daban kana to wannan ita khasa kenan ka ka kayyade ta da wani abu malam yace eh lokaci ya kusa ko to kenan sai mu tashi sai mu tashi kan ada ada'ul hadis inda yana inda yana da tsauki yanzu dai mun dauki yanda ake daukan hadis abin da ya rage shine yaya to ake bada hadis eh shine ada'ul hadis kenan yaya ake bada shi bayan shi kuma sai kitabatul hadis rubuta hadisi gaba sannan kuma shine sai tadwinul hadis da kuma turkuta sunifatul hadis tukun babi na gaba ummahatul kutub ummahatul kutub sannan gabansu adabul alim wal muta'allim nan dai abin da ya rage mana a cikin littafin nan kaɗan ne insha Allah la'alla kuma sai dai mu gani in an samu sai dai bayan ramadan ko ko an yi zan mu gani dai insha Allah na yi sai yanzu misali yanzu kamar tun a fasali ana koya mana hadisi na muna iya cewa malam ya ba mu hadisi malam ya baku hadisi hadisi na warko ka wai kamar yanzu kamar muna karatun hadisi da wani Mm.
a fasali to muna iya cewa kamar ya ba mu wannan shi ya ya ya ya ba mu shi ma kamar mu mu bada
a in yana da ruwaya ijaza in yana da ijaza ya baku to wannan ya baku ya baku kuna iya kurawai Ko kaman bai kamar ce- misali yanzu insha Allah wannan hadisi na arrahimu ne rahamuhumur rahman ni na ba ku ijaza ku rawaito shi da isnadin da ya inganta daga gare ni zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan na arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama kenan wannan ijaza ce ta wannan hadisin an ba ku misali na ba ku kuma ga misali ne kakanciyar misali ne ga wannan ijaza a fasali kuma yanzu mala a fasali misali yana iya ya baka ijaza wannan hadisi in kuma yana da wata ruwaya ma yana iya ya baka ita hadisi sannan kuma abinda zan mu kara akan ijaza akwai ijaza ta littafi misali yanzu misali wannan littafi ne na Muhammad Salih Ali Usaimin ya rubuta shi to yana iya ma ijaza shi ka rawaice shi gare ka gare shi na maka ijaza wannan littafin ni na rubuta shi na ma ijaza shi ka yi ruwaya shi daga gare ni kai ma kana iya ka ba ma wani ijaza shi littafin saboda kana da isnadin shi kana da isnadin shi kenan kana iya ka ba ma wani kama ka ba ma wani wannan amma dai in ya zama to bai da irin hadisai mutum ya dauko arba wunan nawayi kawai ya ce na muku ijaza arba wunan yo shi ne nawayin sai dai in yana da in yana da isnadin zuwa imamun nawawi in yana da in yana da ne kaka je ka tsare malaka ce ya baka ijaza shi kuma bai da bai da ijaza shi misali yanzu yanzu ai kunce kumba da yanzu ali shi yanzu ai an kunce kumba eh ali ali yanzu yana iya ibada yana iya ba wani kumba yana iya ya ba ma wani
kenan ijaza.
ya ba shi Eh.
shi kuma ali ko ko- shi ko ba shi ni na bashi ni kuma wane ya bani shi ma wane ya bashi shi ma wane ya bashi shi ma wane har zuwa Sufyan bin Uyayna daga Sufyan bin Uyayna na Amr bin Dinar an Abi Qabus maula Abdullah bin Amr bin As an Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhu أن النبي صلى الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء tambaya إيه malam to أربتي ده ده سلسلة to malam to labas insha Allah amma to a rubuto sunan wanda aka aka ba ma ijazai to yanzu malam Ali- aka zo malam in ka zo wata- A waje?
eh malam yo, malam to labas to dole an ba shi ijazai to a a ai an sha wannan